safar bayan hijirar jakadar Allah shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da tara da wata na tara watan Satumba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafi na umdatul ahkam da muke karatu a kowane mako a wannan ranar ta asabar a wannan masallaci na darul hadis da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar niger wanda yau za mu tashi da ikon allah subhanahu wa ta'ala a darasi na sha bakwai sha takwas afuwan darasi na sha takwas a cikin jerin karatukan da muke gabatarwa a kowane mako kenan wanda kuma za mu tashi a babi na sha biyar cikin babin cikin kitabun sala za mu tashi babi na sha biyar wanda shi ne babu sujudu sahabu gabanin wannan akwai bukatuwar mu ma mu kai ta'aziyya na rishi da muka yi na malamin sunna wanda yake da'iya ne da ya ɗauki shekaru masu ɗimbin yawa yana kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan Afirka ta yamma baki ɗaya kusan ba inda ba a sansa ba. Allah ya taimake sa da mafiya yawan daga cikin yanzu wasu matasa da suke sunna sun fahimci addini ne ta hanyarsa, ta hanyar karatukan da ya gabatar a wancan lokacin da ma wannan lokacin. shi ne uwa mahaifinmu Mala Abubakar Gero Argungu, rahimahullahu ta'ala, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa, ya sanya kuma aljanna firdausa ce makoma, Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa masa abin da ya gabatar na alkhairi, kurakurai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa, abin da ya bari na zurriya Allah ya shiga masa cikin al'amarin. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare masa zurriyarsa da mutuncin wannan zuriyar baki daya ko kuma da muka yi wannan rashin da su baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya fi musansa muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu ma idan ta mutuwar ta zo mu cika da imani muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki daya za mu tashi hadisi mai lamba na ɗari da ɗaya a wannan littafin da yake gabana babi na sha biyar babi na sujudu sahau idan aka ce asahu ana nihin annisiyan mantuwa rabkanwa wa huwa tarku min ghairi ilmi shine mutun ya bar abu ba tare da ya san ya ya bar abun ba mutun yayi abu ba tare da ya san ya gabatar da wannan abun ba duk wanda ya wannan abun ba laifi wanda ya rabkanwa cikin sallah ba laifi a kansa kasancewar ya tabbata a hadisin ibn maja hadisin da al-imam al-albani ya inganta shi cikin irwaul ghali cewa ufiya li ummati anil khata'i wan nisyan Allah ya rangwanta ma ya yafe wa al'ummata kuskure da kuma abun da aka yi bisa mantuwa mantuwar da mutum ya yi Allah ba zai kama sa ba Allah zai ya yafe masa haka ma kuskuren da mutum ya aikata ba tare da ganganci ba kai abu bisa rishin sani shi ma Allah subhanahu wataala ya ya yafe maka to kuma sujudu sahau sujudar rabkanwa abu guda ku ke sanya ta inji malamai sujudar rabkanwa mu rike da kyau ababe guda ku ke sanya ta abu na farin ziyaratun fissala ko ya kasance ƙari a cikin sallah mutum ya yi ƙari to ƙari na daga cikin abin da ke jawo mutum ya sujudu sahau au naqsul fiha ko mutum ya rage wani abu cikin sallar to shi ma yana jayo mutum ya yi sujudu as-sahau ko kuma abu na uku shine ash-shakk shakku mutu yana kwankwanto game da abin da yake yi to shi ma yana jayo yana jayo mutun yayi sujudu sahu a cikin sallah wanda zamu zo mu ga abin daki daki Allah ya dacar da mu mala yace al hadithul awwal ba'da al mi'ah hadisi na 101 an muhammad bin sirin an samo wannan hadisi an karbo daga muhammad dan sirin an abi hurairata shi kuma ya karbo daga aba hurairah Allah ya kara masa yarda قال أبا هريرة يكيتي رضي الله عنه وأرضاه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يتي من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آه ياي صلى يا صلاتي مو dai daga cikin salloli na na rana ɗaya daga cikin salloli na na rana ko ya kasance azhar ko kuma la'asar ɗaya daga cikin wa'annan sallolin ne yammacin annabi ya sallata da mu qala ibn sirin wa sammaha abu hurairah ibn sirin ce sai abu hurairah ya ya ambace ta walakin nasitu ana ni kuma na manta kowace ce yace abu hurairah Allah ya kara masa yarda da yace manzon Allah yayi sallah da mu ya ba mu sallar rana yace ko ya kasance sallar azhar ko la'asar amma dai kan sammaha Abu Huraira shi Abu Huraira ya gaye min ita ya gaya min wace sallah ce yace walakin nasitu ana sai dai ni kan na manta kaga amana ilmiya قال سيكي cewa فصلى بنا ركعتين ثم سلم sai manzon Allah yayi salla da mu ya sallace mu raka'a biyu sai ya sallame salla annabin Allah yayi raka'a biyu a cikin sallolin da ake yi raka'a hudu sai manzon Allah yayi biyu sai ya sallame salla fa qama sai annabin Allah da ya sallame sai ya miƙe ila khashbatin ma'arudatin fil masjid zuwa ga wani a katako da aka buga a cikin masallaci wani wani bugun kata wani katako ne da aka buga a cikin masallaci sai annabin Allah kamar kofur sai ya je wajen sa ya zauna fattaka alaiha annabin Allah sai ya gijirta ya kishida a wannan katakon ka annahu ghabban ka dai ce manzon Allah cikin hushi yake sallallahu alaihi wasallam kamar dai akwai abun da ke damuwar annabi akwai alamun dai hushi damuwa ta tare da shi wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra yana kwance ya gijirta sai ya dora hannunsa na dama akan na hagu wa shabbaka baina asabihi kuma ya shigar da tsakanin ɗan yatsunsa haka annabin Allah shi wannan shine at-tashabbuk tashbih sai ya shigar da yatsunsa haka wa kharaj wa kharajat as-sar'an min abwabin nas min abwabil masjid sai ga mutane suna fitowa da gaggawa daga cikin masallaci suna tattaunawa abin da ya baiwa mutane mamaki sallar la'asar ko azhar annabin Allah yayi raka'a biyu kuma ya sallame kuma dai kamar dai akwai abin da ke damun sa wannan abun sai ya sanya mutane suna tattaunawa wa junan su qalu suna cewa aqusratis sala shin an an rage sallah ne kamar wahayi ne ya saukawar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rage sallah suka dawo raka'a biyu marmakon raka'a hudu wa fil qaumi abubakrin wa fil qaumi abubakrin wa umar a cikin mutanen kuma akwai abubakar radiyallahu anhu wa arda sannan kuma akwai akwai umar dan khattab daga cikin waɗannan mutanen ina fatar mu fahimta daga cikin mutanen akwai abubakar kuma akwai umar fahaba an yukallimahu abubakar da umar sai suka tsoraci su tambaye manzon Allah su masa magana su tambaye sa mantuwa ce manzon Allah sulan yayi ko kuma a'a ya an rage sallah ne kasantuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yana da matsayi mai girma shine annabtaka ana iya canza wani abu su lokacin ba sa da ilimi akan wannan abun shari'a ce ina fatar mafahimta kuma ba sa tunanin cewa kamar shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya manta irin al'amari mai girma na nami na sallah saboda ba abun da yake sallah girma to su a nasu tunani in ji malamai ba sa hararo cewa kamar zai iya mantawa ne ba wahayi ba ne saboda suna ganin mutum ne mai kima da daraja da kuma haibar da take tattare da manzon Allah kwarjini da yake da shi a cikin zukatan mutane to ba wanda ya iya zawa ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam duk da cewa ga Abubakar ga Umar suna cikin waɗannan mutane to malam sai aka samu wa fil qaumi rajulun yadihi qul aka samu wani mutum wanda yana dogayen hannaye yuqalu lahu zul yadaini ana ce da shi zul yadaini wani mutum ne a cikin mutanen shi ma da shi ake tattaunawa sallan nan fa da raka'a hudu muke yi yanzu kuma gashi ta dawo raka'a an yi biyu to annabi ya manta ko kuma an rage ne to sai shi zuliyade ne ya samu karfin hali sai zo wajen manzon Allah fa kale ce ya rasulullah ya annabin Allah anasita am qusrati salah manzon Allah shin ka manta ne kai raka'a biyu ka sallame ko kuma a'a wahayi ne daga Allah an rage an rangwanta wa al'ummaka an cire raka'a biyu fa kala sai annabin Allah yace lam ansa wa lam tuqsar lam ansa wa lam tuqsar yace ba a rage sallar ba lam tufidun nafai lam tufid annafai tana nuna cewa an kore abun wasu kun fahimta ba tana cewa an kore ba a rage ba sadan walam tuqsar kuma ba a ban manta kuma ba a rage ba fa qala sai yace aka ma yaqulu zul yadai sai manzon Allah ya jiyo yake tambayar sauran sahabbai shin abinda zul yadaini ya faɗa haka ne da gaske ne raka'a biyu aka yi ba hudu ba Falu sai sahabbai suka ce da manzon Allah na'am eh ya annabin Allah ma'aikin Allah raka'a biyu ne akai fataqaddama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya gaba ya shigo gaba ya wuce ke gaba fa sallama taraka sai ya sallaci abin da ya saura raka'a nawa kenan biyu sai raka'a biyu thumma sallama sai kuma ya sallame ya sallame sallah kun fahimta jama'a sai ya ya sallame thumma sallama sai ya sallame thumma kabbara anan zaune da yake sai yayi kabbara yace Allahu akbar wa sajada mithla sujudihi yayi kuma sujuda kwatankwacin sujudarsa au atwala ko fiya ma sujuda da manzon Allah ya cikin sallah cikin wa'ancan rak'o'i ثم رفع رأسه سني لك كنسا فكبر يكبر تعيش الله أكبر وسجد مثل سجوده أو أطول سيكما يا آه سيكما يي سجودا مثال كتنكتين إذن سجودا النبي الله يي كما في يوان ننتفي تسعوه ثم رفع رأسه صدقم لك كنسا وكبر يكبر ته فربما سألوه ثم سلم قال ربما تاي وتقيل سن تنبي النبي الله ne ثم صلى وسلم من الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا aya ya abun nan ya sallame sallah kaga kenan idan mutun ya rage raka'a biyu ko yayi ya rake wani abu na cikin raka'a har ya sallame sallah sai ya tuna to idan ya zo zai cika in ya cika abin da ya cika na sallah ni zashi ba da zashi anan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi anan ragi ne akai an rage raka'a biyu sannan kuma an yi ƙari da wannan zaman da aka yi bayan an sallame sallah baya cikin cikin sallah ko gumbaita to wannan ƙarin da aka yi ƙarin da aka yi shi ya jayo aka yi ba aji amma da ragi ne ake cikin sallah misali za mu zo ga hadisi na gaba yadda hukuncin yake cewa idan mutum ya ragiya kuma za shi gabata. A nan malamai suka cewa faƙala fanubitu anna imrana bin Hussein ƙala sun masallama sai aka tunatar da ni cewa ai imran ɗan Hussein sai ce a'a sallame waye. Sallame waye. haka wannan hadisi jaba yana karantar da mu karatu kamar haka karatun farin shine amana ilmiya cewa idan ka ji abu to ka bayar da shi yadda yake kakkai rage kaka karar da abun ga wannan sahabin ay Muhammad bin Sirin yace Aba Huraira ya ba sa labarin kowace sallah ce yace fa amma shi kan ya manta amma tabbas shi ya ga mu sai dai ni ne na manta ba shi ba ko kun fahimta wannan ka tada mu amana ilmiya sannan kuma abu na biyu wannan hadisi yana karanta da idan kaga mutun yayi abu da baka fahimta ba to kaka koma kana zargin sa akan abin da kai baka san dalilin sa ba akai to akwai bukatar ka fuskance sa kai masa tambaya dan ya maka fashin bakin abin da ya aikata wala Allah kuskure ne daga wajensa in kai masa bayani sai ya gano kuskuren sa wala Allah kuma a'a kai ne kai kuskuren fahimta in ya bayani sai ka gano yadda al'amarin yake ina batar mu fahimta amma ka koma kana cece ku ci akan abin da baka sani ba to kuskure ne sannan kuma yana karantar da mu cewa ashe annabin Allah ma yana mantuwa mun fahimta duk da kasancewar manzon Allah ma'asumi Allah ya kare shi bai sabo ko amma yana mantuwa cikin wasu ababi wannan dan Allah ya nuna maka cewa dan annabi Adam duk yadda aka yi akwai sifata na tare da shi shi Allah shine wanda yake da sahibu sifatul kamala shine ma'abuci sifata ta kamala ina fatar mun fahimta sanan kuma daga cikin abin da yake karantar da mu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cika abin da ya cika to zaka zauna kai tahiyya ne sannan kuma kai kabbara kana zaune kai sujuda guda biyu sannan kuma ka ka dago ka zauna ka sallame ba sai kai tahiyya ba idan mutun zai ba'adi a cikin nan hadisin da aka karanto ba a gano ba annabi yayi tahiyya tahiyya guda ake yi cikin tahiyya biyu ake yi daga wannan tafiyar ta uku a kansa a tahiyatu lillah bayan mutun yayi ba'diyya to bai tabbata ba ami a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ba anan mun bace karatun ko to anan malamai su yi sabani karkashin wannan hadisi shine eh sabanin da suka yi anan shine cewa shin shakka ashakku fi salati ahadu asbabi sujudi sahwi yin shakka cikin sallah na daga cikin abun da ke kawo sujudi sahwi ina ba ta mu fahimta a wannan karkashin wannan malamai su sabani idan mutun yayin shakka kai da kazo kana sallar asar misali sai ka rasa wai raka'a ta uku ce ko ta hudu kake yi ai razo ma kowa ko sai ka rasa wai wannan raka'a ta uku ce ko ta hudu to ya zaka yi to sai ka dauka cewa ta uku ce mun bayyana sai ka dauka ta nawa ce ta uku sai ka cika sauran raka'a ɗaya da kake tsammanin baka yi ba to kuma sannan eh kai sujuda gabaninka ka sallame sallarka wallahu ta'ala a'lamu wa ajal ina fatar mu fahimci hadisin da kyau sai mu je da kuma abinda za a ƙara doka na na istinbati za mu iya cirato a cikin cikin cikin abin da cikin wannan hadisi cewa idan mutum ya rage ko ya ka cikin sallah to zai sujudu sahu sujudu na sahu ko zaman to qabla salati ko kuma ba'da qabla salami ko kuma ba'da salam sannan kuma idan mutum ya idan mutum ya kace sallah yana tsammanin ya cike ta bai cike ba kuma har ya fita cikin masallaci to zai dawo ne ya cika wannan sallar ba sabo ba za ya yi kusa akwai wanda hoda yayi irin wannan ya dan tono cewa an samu rikici yayi raka'a uku yayi raka'a uku bai yi daya ba sai ya sallame sallah to in ya dawo marmakon ya cika raka'a ta hudu sai ya sake sallah gaba daya saboda bai san ya zashi ba to kawai cikawa za ka yi tunda daman kayi uku sai ka cika ta hudun sai kuma kai sujuda bayan ka ka sallame sallah mun bace karatun ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu to kuma sai abu na ƙarshe shine wasu daga cikin malamai suna cilasta wa mutane sai yayi tahiya bayan yayi sujudu sahwi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala ya cewa laysa fi shay'in min aqwalin nabiy sallallahu alaihi wasallam amru bit tashahhud ba'da sujud wala fil ahadith as-sahiha yace ba yayi daga cikin abu ba wata dalili daga manzon Allah cikin abin da ya aikata sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya sujudu sahau sai yayi tahiya babu shi yace habba hatta hadisi sahihi ingantacce babu daga abin da zamu zamu dogara akai shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga da irin da yake yi ko da ragi ne kai ai sai an yi tahiya kafin a sallame sallah ake yi ko to idan mutum yayi tahiyarsa sai kai sujuda guda bi ka taso kawai sallame wa zaka yi ba sai ka sake tahiya ba ina ba dar fahimta Allah ya dace da mu alhadithu thani ba'da almi'a hadisi na 102 ana abdullahi bin buhaina an samu daga abdullahi dan buhaina wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abdullahi dan buhaina yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam anna nabi sage cewa tabbas manzon Allah sallabihimuz zuhura manzon Allah yayi sallar azhar da su annabi yayi sallar azhar da su faqama fi rak'atayn al-ulayayn sai ya miƙe bayan yayi raka'a guda biyun fari ni zashi kenan in aka raka'a biyu tahiya to sai ya shafa sai ya miƙe kuna fahimta da kyau da yayi raka'a guda biyu marmakon ya zauna yayi tahiya faqama sai ya miƙe walam yajlis manzon Allah kuma da ya miƙe ya gano bai dawo ya zauna ba faqaman nasu ma'ahu sai mutane suka miƙe tare da shi tunda annabi ya tashi kuma dama in in rabkarwa ta samu liwan cikin sallah ya ake yi za masa tasbihi ne ce subhanallah aga ne idan liman ya rabkanwa tasbihi ake masa to mace waya tasbihi za ta yi ta ma mace kai da kake ba matarka sallah cikin gida kuna sallah da matarka misali irin hadari ya dan ana hitowa sallah sai ka tara da uwar gida da amarya da yaran gida ana sallah sai kuma kai rabu kanuwa to ita ma za ta ce maka subhanallah ko za ta yi ita ba za ta yi tasbih ba za ta yi maka tabi ne za ta dan taba ne wala Allah in tace subhanallah kuma ta ja hankalinka sallan ma ka sake ne zo baki daya kun fahimta ita tabi za ta yi kana jin mace ta yi tabi cikin sallah to akwai matsala amma da ka ji kana sallah aka ce maka subhanallah matsayin ka na limam to kuma akwai abin da ya faru mun fahimta Allah ya dace da mu to manzo Allah da ya mike aka masa bayar mutane annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawo ba sai mutane suka mike tunda sun annabi ya tsaya sai suka ya mike dama in ka riga kai rabkanu har kan miƙe ba za ka dawo ba har in ka za ce ba za ka dawo ba hatta idza qadas hatta idza qadas salata sai da lokacin da annabi ya kare sallah ya cika sauran raka'a guda nawa guda biyu tun sallar azhar ce wantazara an-nasu taslimahu mutane na jiran annabi ya sallame sallah an zauna ayi tahiya al-umma na jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame sallah kabbara huwa jalisun sai manzo Allah ya ce Allahu akbar yana zaune fasajada sajidataini qabla an yusallima summa sallama sai annabin Allah yayi kabbara kabbara yayi sujuda guda bi gabanin ya sallame sallah bayan yayi sujuda ya taso summa sallama sai manzon Allah ya sallame sallarsa kun ga da ake gyara sallah kidan in ta samu matsala ko jama'a mun bai wannan karatu har yanzu fa akwai wanda ba su gane ina ake kabli ba ina ake ba'aci wallahi har yanzu akwai wanda ba su gano wannan karatun ba akwai fa inda za a zo a ta gardama liman shi kai ne ya rasa ko mi ke ci kabluci ko ba a ci ana samu ko ba a samu wani dan wani taba kira na shi ma irin haka aka aka yi aka yi rabkanuwa cikin sallah irin an an samu an an wuce ta an an samu abin nan eh an yi rage cikin sallah aka rage raka'a da aka tashi me kamata a kawo ba adi yawan ya musu kableci duk haka haka kawai yace sai bi mu da wala sai ya fi mutu wada ta ya aka yi kaga alamar kenan shi ma bai fahimci yadda al'amarin ne ba to yace sai annabin Allah ya sujuda gabanin mutane na jiran annabi ce assalamu alaikum sai ya kabbara yace Allahu akbar ya sujuda ya taso ya sujuda da ya taso ya zauna bai tahiya ba sai ya ce assalamu alaikum ya salabe ya salame sallah ina fatar mun fahimta wannan hadisi shi mana karantar da mu hukuncin yin eh hukuncin wanda ya manta ya bai san zaman tahiya ba na fari bai zaman tafiya na harko ba amma mu gane anan malisa ya ce ana yin sujudu sahawi ne idan mutun ya bar sunna baban da farillah wasa ko kun fahimta ba ana yin sujudu sahaw ne idan mutum ya bar ya bar sunna addara mutum ne ke sallah sai ya manta bai ruku'i ba har yayin sujuda sai da ya dora goshin shi da ƙasa sai tana cewa ashe fa bai ruku'i ba kuna fahimta sai zunan ya zashi eh a ga ka iska mun katon fiwo da kai raka'a wannan ta tafi zero yanzu wannan raka'a ba a kwance da ita saboda ya bar abin da yake farilla a cikin sallah amma da sunna ce da karatun fatiha ne ya bari abu ne mai sauki kuma sai shi tuna yayi rage sai yayi kabili mun bai ci karatu wallahu ta'ala a'lam wa ajal Allah ya dacar da mu Allah ya dacar da mu sannan kuma abu na biyu cewa idan sujudu qabli har yau mu gane kabli ko ba'adi sujuda kawai ake ba a tahiya a ciki kuma wannan hadisi yana karantar da mu biyar liman mutaba'atul imam dinga kamar in ala sallah shi liman ma ababe da masa yadda kowa ke masa ke ma ke masa yawa ko eh abubuwa suna mutane yawa wani lokacin da mutum zai zo ya bada sallah wallahi alazim in aka tara maka tarin matsalolinsa sai ka ce ashe akwai su da kokari da zai ya ja mutane sallah wani ko da zai zo sallan fa abubuwan sun yi mai yawa ga mace babu lahiya ga shi kuma wata ya tafi tsakiya ga yaro kaza da abuwa ga larori shinkafa ta kare ga kaza ga kaza sai ga kawai ya shiga cikin wani lissafi kuma ga shi ba taimaka ma liman mai ake yi ba ba suka tallafawa liman mai ba ai akwai wani liman da ya birge ni malam ma'ali wani liman ya birge ni da irin da azumi ne sai aka kawo gero aka kawo hatsi a masallaci aka ce da sunan masallaci kawo an kawo hatsi a masallaci malam liman da aka tashi to ya aka gero a masallaci aka kama jama'a wa aka kama eh an kawo hatsi a masallaci wa aka kama eh shi ne mai ragani shi aka kama kawai sai hatsi ne da masara kawai sai tura rawan ba abinci kai fiya a yasa aka auna masara ka je wajen surha ha yanzu ashe su yan kwamitin masallacin abin ya kawo su nan aka kwamiti liman ya yi zalunci aka kira liman kaza da kaza da kaza ce kai saboda gero da da masara ne hadda yi wani kwamiti kuma a zo gida na ana na yi zalunci ya tura yaro mashin ya ce masarar da aka kai nika a ɗauko ta ya hada ya ce ga kayan ku limanci kuma daga yau Allah ya shaida bala ku shaida da aji muku kayan ku akwai matsaloli ko to kowa na shiga cikin yanayi to a lokacin da shi liman an samu shak to kai ba a san kai ba ka samu shak sai an samu shak sai a rasa wanda zai tada wani ta ta wajen alkali Salihu Salihu Zare na bada labarin yace bai taba ganin lokacin da liman aka yi sallar juma'a raka'a uku sai lokacin shugaba tunubu ya ce da liban da babu babu wanda ya gano raka uku a kai sau da cikin tashi hankali Allah ya sauwake Allah ya sauwake ba ana bukatar a dinga sidikin liban saboda shi ma mutum ne yana mantuwa wani zai ce duk liman kimu mu ya cika ma ya cika rabkanuwa wallahi akwai za ku kuma ga ce wannan matsalar rabkanuwar ana idawa kwala shi ta jika 200 ku gani Kaaba ana ida sallah in ya cika rankanuwa a hada shi da wata jika 200 karatun a muka mai akali Allah za ku ji tilawun mata saki eh tilawun mata saki wa za ta yi Allah ya dace da mu wai ba ina cewa bane limamai su zauna sai ayi musu a shi limanci wani abu ne mai zaman kansa kuma kula da kanka Allah ne ya dora maka ba dora maka ba dora wa al'umma kula da kai ba ko bai wannan karatun ba wanda Allah ya dora wa kula da liman bawo shi kawai kowa ya kula da kansa wannan shine wajibi Allah ya dace da mu amma kuma bai hana a wanda ya zamanto ana ganin akwai na kasu tattare da shi na wadatar abin da zai ci a tallafa a tallafa masa wallahu ta'ala alam malace babul mururi baina yadayil musalli babi wanda yazo ya karantar da mu hukuncin biyawa tsakanin mai sallah da suturarsa shudawa gaban wanda yake sallah ka wuce hukuncin sa da kuma irin abin da ake samu a ciki an abi an abi juhainin bin simmat al-ansari an samu daga aba juhain dan simma al-ansari mutunan madina ne radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah yana cewa law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli da wanda yake shudawa ya biya gaban wanda ke sallah tsakaninsa da suturarsa ma za alaihi irin abun da ke a kansa minal ismi na tarin zinibi da laihi lakana ayyu ifa 40 khairan lahu da ya tsaya tsawon kwatankwacin 40 shine mafi alkhairi gare sa min an yamurra baina yadayhi bisa ne shuɗe gaba gare sa annabin Allah ya ce da wanda ke shubiyawa gaban wanda ke sallah ya san irin tarin zunubin da Allah ke rubuta masa to da zai iya jure ya hakura tsawon 40 yana jiran wannan mai sallar ya kare sannan ya huce gaban sa wa qala abu nadr abu nazar yake cewa la adari qala 40 yawman aw shahran aw sana yace na kasa kiya ban kiyaye ba yace 40 kin yana nihin kwana 40 ko wata 40 ko shekara 40 kuma tun da mai sallah ya san irin abinda wanda ke biya wa kusa akwai wanda sai kaga mutun yana sallah sai wani yazo ya shude gaba gare sa ko kuma tsakaninsa da sitira ko kuma ba ma sitirar sai yazo gaban sa ya wuce wannan kuskure ne rahi ne a musulunci annabi ya hada sallallahu alaihi wasallam tarin laifin da Allah yake baiwa mutum shine annabi ya ce da ka san irin abin da ake baiwa na wanda yake shudawa gaban mai sallah na zinubi to da mutum zai iya jure ko da kwana 40 yake zai sallan nan ka hakura sai ya kare sannan ka wuce kun bace karatu kaga wannan yana karantar da mu hadarin biyawa gaban wanda yake sallah gaba wanda yake sallah kuma ya kasance ya sanya sutura yanzu misalin nan sutura ce sai ga mutum na tsaye yana sallah nan sai zaka shuge nan kaga tsakanin ka da sutura sa kenan ko min babi aula ka jira ya kare sadan ka shude laifin kuma in ka kusura ka wuce to laifin ka mai girma ne wajen wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya tada dalili saboda shi wanda yake sallah yunaji rabbahu yana gana da Allah ne yana ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala idan ko mutum ya ya biya tsakanin mai sallah da sitirarsa to ya yanke ganawarsa da wa da Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah yana jin daɗin ganawa da bayansa ko kun fahimta yanzu misali addara a ce wannan shugaban runduna ce ta soji sai ya zo yana jawabi gaban yaransa sai ga ce a'a kai kuma za ka zo kai naka diskur kai ma a wannan lokacin kuma cikin ai ka dauko yaki to laifin da Allah zai rubuta ma wanda ke shudewa gaban mai sallah yafi wannan kadari saboda shi fa zunubi da shi ne ake kai mutun zuwa jahannama Allah ya kare mu Allah ya kare mu to kuma daga cikin abin da zamu dauka na wannan hadisi shine harancin diyawa gaban mai sallah qata'an haramun ne yaga ce haramun a gun malaman usulul fiqh huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikah ce duk abinda in ka aikata za a rubuta maka zunubi in kuma kawai za a baka lada ashe idan mutun na sallah sai ka ba hurin wucewa sai ka jira sa za a rubuta maka lada in kuma ka biya za a rubuta maka zunubi ina ba mu fahimta abu na biyu shine mu nisanci biyawa tsakanin masu sallah da sitirarsu saboda abin da ke cikin azaba abu na gaba jan hankali da masu sallah idan zaka ga za a kare sallah nan ko sai ga mutun ya ja baya kusan kusan kofar masallaci sai ce zai nafila sai ya ja maka aiki to shi ma duk wanda zai sallah to ya nisanci yin sallah saman hanyar mutane inda ya san mutane za su biya hanya ce to ya kiyayi wannan saboda kada ya joho bayan Allah cikin saboda wani yana cikin wani lokaci wani yanayi wallahi mutanen mu na da imani fa sallar da ake zawa wani ko da zai zagwa fa abubuwa su mai yawa wani kai ne bai gane shi kai ne wane ne saboda tsabar ababe baka ji labarin imamun da matar ta tara mai da hankali ba aka yi rikici a gida ya zo sallama salla an zo an yi tahiya an yi salla normal sai da aka zo ƙarshe ya ce ke yi kasari ƙanan mata mutane muje Allah ya sauwaƙe akwai wani limamin da wakil suka san matan fa ba wai su ba malam ba alhaji ba wa malam ba alhaji Allah yanzu duk tsananin polisi da soji ba wallahi in ka gasa gidansa ko ah zai baka tausayi baka baka gani ba suka dibi duk wayannan sojojin masu shan muska suna shan kunu da za ka sa kamera a gidansa kai da ake bashi ord to sai kai mamaki akwai limamin da sai da yazo hudu ba suka yi rikici da mata tai mal aka yi rikici kuma shi zai bada juma'a limamin juma'a ne aka yi rikici ga lokacin juma'a ya to tace mai liman yau hudu ba tabba ayinta hudu ba kan tacce yau ba yace sai an yi hudu ba alan kawai ya ja jiki ya kawo ya zo masallaci lalan ya zo liman ya gida da al'umma an yi kiran sallah ya tashi zai fara muqaddima sai ya jayo ya lalabe alji jayo takarda sai ji babu babu hudu ba babu takardun ce da ya lalabo sai ga babu takardun ya ce wallahi ta jayi ta Allah ya samu wange lafiya eh Allah ya samu wange lafiya zaka jama'a shi kai ne mai sallah ya jisko wanda zai sallah ya guji sallah akan hanyar mutane saboda kada ya jifa cikin abin da zai sa su su samu zunubi to kuma anan hadisi wanda ya rawaito hadisin yayi shakka cewa annabi yana nihin kwana arba'in. ko wata arba'in ko kuma shekara arba'in to duka aji shekara da wata mu dawo kwana arba'in yanzu dan Allah kai ba lai ba uku azaba bace kai ko ba kai mutun gidan kusa ba anan ba kai ka gidan kusa ba sai akai akai ka cikin jandarmari allike ka a ce kakka zauna tsawon karan tujur kawai laihinka da kai zaka tsaya ne tsaye ashidan tikat ashizar tikat sai ka yi kwana arba'in in kai wannan an sake ka. Da Allah ya kuke ganin girman ukubar. Kawai a kai ka jandarmeri ko abinan komisariya a like ka ce ba a ka zaunawa. Tsawon kwana arba'in tun ƙarfe takwas na sahe sai ƙarfe na takwas na sahe kana tsaye tsawon kwana arba'in. to annabin Allah ya ce ka tsaya kai kwana arba'in kin nan baka zauna ba shine mafi alkhairi gare ka bisa daga wuce gaban wanda yake yin sallah mun bai ci girman laifin ko saboda girman laifin da za a rubuta wa mutum haka Allah shi yahi mana kurakuran mu Allah shi yahi mana kurakuran mu hadisi na gaba shi ne alhadisun rabi'u ba da mi'a hadisi na 104 an abi sa'id al-khudri radiyallahu an daga aba sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gaisa ya kula cewa idza salla ahdukum ila shay'in yasuruhu minan nasi idan mutum ya sanya wani abu da yake sitirta sa da mutane ya sanya sa a gaban sa yana yin sallah fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi sai wani ya so ya biya gabanka da abun da ka sanya na sitira da ya sitirce ka da mutane sai ka zo gaban gimshikin nan zaka tsaya a masallaci sai wani yazo zai wuce tsakaninka da gimshiki sai alabin Allah ya ce falyadfa'uhu ya tunkude sa ya hana sa falyadfa'uhu ya hana sa ya tunkude sa fa in aba manzon Allah ya ce in yaki yaki yaki ka hana sai ya ce sai ya biya falyuqatilhu annabin Allah ya ce ka yake sa to ana sallah ana yaki Na'am? Ana ana sal ana yaki ana sal ana sallah ana yaki to sabu abinda sadabe a yake sa sai ce fa inna ma huwa shaytan dalili saboda shaytani ne ko da mutun ne ko to kuma ya dauki sifa ta shaytanu saboda yana so ya shiga tsakanin bawan Allah da ubangijinsa ku ka fahimta bari ma ku misali na hankali za ka gane cewa ashe shiga tsakanin mai sallah da da da sitirarsa ba ƙaramin al'amari ba ne kamar kai ne kai sabuwar amarya misali kana da ɗa shekara goma sha ɗai sha biyu ko ɗiya to a duk lokacin da ka zo za ka kwanta a ɗakin amarya to sai uwar gida ta kawo ɗan shekara goma tsakaninka da amaryarka kun bai karatu kaga kaga bata sun zaman lahiya ba kenan ko Allah ya sa kula ga da wannan karatun to masha Allah wannan ce fal yuqatilhu to ya yaƙe sa ka sa hannu ya dafa'u ka hana sauci ka sa hannunka ba lahi ka mika hannunka ka hana masa wucewa in yace sai ya sai ya wuce ba laifi ka ture sa ba ba kai laifi ba wajen Allah ba kai ba saboda wannan shedani ne ina fatar mun fahimta mu ƙara hadisi na gaba ai ko malaita al hadith al khamis al hadith al khamis ba'da al mi'a hadisi na na ɗari da biyar ana abdullahi bin abbasin daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda ya ce akbaltu rakiban ala himarin atani ya ce na zo ina saman jaka atani shi ne jaka idan aka ce atani ana nihin jaka himar kuma jaki to yana saman jaka wala yawma idin qad nahastul ahlam yace ni kuma lokacin na kusa ban balaga ba amma dai ina kusa da kai na balaga ko za a ko shekarun da namiji yake kai balaga shekarar ban namiji wakati shekara wane 15 namiji yana balaga ne ta hanya guda guda guda hudu mace kuma hanya guda biyar hanyar farin ya cika shekara sha biyar duk wanda ya cika shekara sha biyar to ya balaga ma'ana ana rubuta masa littafin alkhairi ko shari ana rubuta masa aikin alkhairi ko shari in yana kallon ɗiyan mutane za a rubuta masa in yi aikin alkhairi ya azumi za a rubuta masa ya yi aikin alkhairi na biyu shine gashin hamata ya fito masu ko gashin mara in gashin mara ko gashin hamata ya fito masa to alama ce ta ya ya balaga na uku shine ya dinga mafalki ya kwana ya tashi gabansa da ruwa to kuma abu na hudu shine akwai akwai wani iska da mutun yake yi in mutun ya fara balaga su da cewa suna gano ana suna gane wannan akwai wani iska da kuma za a ji jinsa a polikinsa gabansa zai abun nan zai buɗe masa ko hukunci karatun ba to wannan su ne alamu mace kuma sai ka ƙara da da da jinin haila da jinin haila yace ni lokacin ban kai shekarun ban kai ban balaga ba ban fara mafalki ba yace wa rasulullahi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas manzon Allah yana salla wa mutane bi mina ila ghairi jidari yace annabin Allah yana salla a mina da mutane kuma lokacin da yake sallar babu sha babu wani gini katanga bango a gabansa famarartu baina yadai ba'dil musaffi sai na wuce gabanin wasu daga cikin wani sahu fana zaltu sai na sabka da jakin na sai zo ya sabka da jakinsa sai ya wuce sai zo ya sabka ya wuce cikin sahun da wasu suka yi hukun fahimta wa arsaltul atana tarta sai na tura jakata tana kiyo ni sai na safka na shiga cikin sahu wa dakhaltu fi safi sai na daidaita cikin mutane walam yunkir zalika alayya ahadun yace ba wanda ya kyamace wannan akan abun da ba wanda ya cewa abun da ne bai daidai ba wannan bayanin cewa banni ka je ka ta shiga gabanin eh tsakanin mutane ba ne kuma shi abdullahi ɗan abbas fa da ya shuɗe da jakarsa ya shuɗe shi yasa wasu suka ce kaga nan biyawar jaki tsakanin wanda ke sallah baya ga tafiya abin da ke walwala sallah duk da dai wasu sun zo da saɓanin saɓanin wannan wasu na ganin cewa jaki na daga cikin abin da in ya biya gabanka yake lalata sallar sai dai akwai abin da ya fi jaki haɗari shi ne kare da mace domin yanzu ai yanzu laka iske ana sallar ka ga sautin mace na tashi watsa cikin masallaci ya bi wucewar jaki haɗari wannan abu Allah ya sauwaƙe kuma sai ka rasa wai shi wanda zai sa sonori ya sa kiɗa me yake amfana da shi wace karuwa yake yi ba wani abu ba Allah ya sauke malaci alhadisu sadisu ba'da almi'a hadisi na 106 anna aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda qala take cewa kuntu anamu baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi tace na kasance ina sallah baina yadai rasulullah a gaban na kasance ina yin barci gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ina barci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ina barci wa rijlaihi fi qiblatihi kafafuna ma suna a gaban sa suna a gaban annabi sallallahu fa idza sajada idan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya yi sujuda gamara ni sai ya tunkuɗe ni ya ƙillice ni ya dura min ƙafafuna faƙabar turi jirai ya bi kuma ina ji ya ƙillice ni haka sai na jaye ci ƙafafuna sai na gami ƙafafuna fa'iza ƙama in ya miƙe kuma ba sabahu ma sai in buɗe su in ya ɗan cakule ne yana sallah sai da jaye ƙafafunta in ya miƙe ce kuma sai ta turo su walbuyuti yau mai dille safiha masabi ta ce amma a wannan lokacin gidajen ba fitila a cikinsu a wannan lokacin babu fitillu a a gidajen ba su kuma bacci karatun ba aisha Allah ya ƙara mata yarda a idan aka zo mata cewa mace tana karya sallah ba ta yarda ba da kuma hadisin jaki ba ta yarda sai tana kan hukunta ce ai abin da yasa ta ce ni kinnan mace ce Aisha mace ce ko tace to ina yin sallah ai ina barci in kwanta annabi yazo yayi sallah kafafuna suna alqiblarsa da yana illata sallar to da ta illata sallarwa annabi sallallahu alaihi wasallam tace kuma idan muka idan saboda saboda yana da su ashe gidan manzon Allah karamin gida kamar gidan bai da girma kwarai gida ne mai tarin albarka duk duniya ba gidan da ya kai gidan annabin Allah albarka da daraja da kima amma kuma dakunan kanana ne tunda har gashi dan inda akwai yalwa to haka ba za ta kasance ba kaga ashe wannan yana karantar da mu taka tsantsar game da wannan rayuwar duniyar wallahi in Allah ya ga dama sai Allah ya ba annabin Allah abinda ba za a taba ba wani ba a duniya dan Allah ya bashi abinda ba ba kowa ba a duniya annabtaka to kudin ma inda Allah ya ga dama da kuma shi annabin yana son da Allah ya ba sa sai dai ni'imar kudi na daga cikin mafi kaskancin ni'ima da Allah yake ba mutum a rayuwa amma mafi kima a rayuwa da Allah yake ni'ima ba kamar musulunci babu babu kamar musulunci da kuma shi annabin Allah gashi musulmi kuma gashi annabin Allah kuma annabin ma fa khairu khalqillahi duk duniya kowa ya sallama tsakanin mutane da aljanu da mala'iku da kuma sama da ƙasa halittun Allah wanda muka sani da ma wanda sani ba duk sun mika wuya sun yarda annabin Allah ya fi kowa daraja da kima a duniya sai ga annabi yana rayuwa a gidan da saboda karancinsa har iyalinsa ba ta samu ta miƙe ƙafafu ba da kyau in ya zo sallah ba zai taɓe ta ba mu kuma yanzu fa wani ya gina gidaje har bai sanye da rasu da su ba wallahi alazim akwai wanda in ka ce ya gaya maka adadin gidajensa bai sani ba wallahi nan garin nan tawa akwai masu kuɗin da wallahi wallahi bai san adadin gidajensa ba gidajensa bai san adadin gidajensa ba a wannan lokacin da bai san adadin gidajensa ba idan ka bincika a dangin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ina rantse maka da Allah akwai wanda bai mallaki jika goma tashi ta kanshi ba gidan kansa bai da haka ne ko ba ka bane kuma abinda zai baka mamaki fa yana mutuwa fa wannan gidajen sun fita zama nashi yanzu cikin nesa wani kawai har ya ga shi gida kaza shi ya kamata ya rike shi wallahi yawaita gine-gine alama ta tashi alkiyama yawaita manyan gidaje alama ta tashi alkiyama ba na ce kada adina gidajen adina dan kaka ga na gina babban gida kuma ka ce malam ya haka ah Allah ce wala tansa nasibaka min ad-dunya in Allah ya baka duniyar nan ka dan more eh ba lahi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau mai kyau ka sa abin kirki ka shiga gidan kwarai amma abinda ba a so kada wannan abun ya manta kan cewa mutuwa za ka yi jama'a ku sako kun fahimta ba ina fatar mun fahimta yanzu ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam gidansa baya da girma sosai yanzu fa akwai ne yana ganin kare biyu ya masa kadan katsan meter ya in aka da wisan meter ya matse sa a lokacin da wani musulmi yana nan yana kwana saman titi shi ba lokacin zai ware kusan dimeter ya makaji da agwagin ne da tsuntsaye gidaje Allah ya samu wani lafiya kai ku ya albuta hakuri Allah ya kai mu aljanna ku dai amma duniyar nan akwai akwai buguwa Allah ya datar da mu a lokacin gidajen manzon Allah ce babu babu masabihi babu huta saboda kaga wata ni'ima da Allah ya yi muna hutar lantarki wallahi ni'ima ce ina rantse muku da Allah na rantse da Allah wannan ni'imar sai Allah ya tambaye mu akan ta wannan hisabi Allah ba zai tambaye sahabbai ba amma mu kan wannan ni'imar ta wuta sai Allah ya tambaye mu da yawa wasu na ganin kawai ba wani abu ne kawai wutar lantarki ce ai yanzu da najeriya ta jawo ta mutane sun sun gano cewa ashe ita ma wani amfani ce mun taba ta wani gari wajen wa'azi aka da yammacin tawa muka kusan sati muna wa'azi cikin zonkin malam na leƙa wasu garuruwa da Allah nake dai wannan garuruwan dai akwai wanda fa in ka bashi duk kullun ka bashi miliyan wallahi bai zama nan kullun ka bashi bai rayuwa da ko garbe muka je wallahi alazim ruwan in aka baka kai wanka sai su kara ma dauda wallahi alazim ba dai ka wanku ba kuma su a haka suke rayuwa hutan lantarki ba su taba sana abin da ke shi hutan lantarki ba Fala mun je garin da in za a ja ruwa raƙumi ake sa ma ya giya ya ja ruwa sai ya tafiya mai nisa kana a shayo guga koski guda sai an ɗaura wa raƙumi ya giya waski da za a sa cikin rijiya a zura in ya kai yanzu jan shi mutane ba za su iya ba sai dai raƙumi a ɗaura masa a buga sai ya tafi lokacin za a fasgo guga guda ta ruwa na cewa imamu abdallah ka lahira shugabannin musu da tambayoyi da masu kuɗinmu Allah ya sauwaƙe to kaga wannan ni'ima ce wani fushi tun da ke bai taba zama cikin zafi ba bai taba zama ba to kuma za a yi lokacin da za a kai cikin kawari daga shi sai wannan sai abin da ya aikata na ayyuka Allah ya datar da mu to haka wannan hadisi yana karantar da mu cewa babu laifi in wurin matsatse ne in wuri da da matsi gida yana matse to zaka iya yin sallah mutum zai dan gitta a gaban ka ba laifi yana kwance kai kai sallaka ba zai ba zai takura ba in babu wuri sannan kuma dan mace ta shiga gaban namiji yana sallah ba ga sakin abin da ke bata sallah ko rage lalata to kuma anan cewa shafar mace ko da ko babu wani abu babu abun nan a ce riga ko zane a kanta wasu na ganin baya cikin abin da ke ke walwala arwalla domin a mazhabin mutamalikiya shine tabin mace yana walwale arwalla idan mutun yayi arwalla sai ya shafi matarsa in ka karanta a tun daga akhdari ashmawi iziya duka sun yi wannan bayani cewa shafar mace yana cikin abin da ke walwala arwalla to wannan agun malumin hadisi dan mutun yayi arwalla sai tafi matarsa baya daga cikin abin da ke walwala arwala dalili suka ce ga manzon Allah yana sallah shi ba killace ta yake yana sallah dan killace ta yake shi yana sallah da abin yana yi kuma da ya taba kuma suka ce daga cikin abin da za a doka shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam watan a rayuwarsa gaba da abin karantarwa ce ta yadda manzon Allah yana raye dare rai kuma Allah ne ya ce masa ko قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا to jama'a shi tashin dare tsayuwa cikin dare na da fa'idodi kamar haka a takeice daga cikin fa'idodin tashin dare yana sa kwarjini ba kowa ba ke tsagaban kai maka magana in Allah ya taimake ka da tashin dare to ba kowa ba ke iya tsayawa ya kalli tsabar idan kai baka magana za Allah zai sa maka wani kwarjini a cikin zukatan mutane abu na biyu sadda kuma yana sa hasken muska duk bakin ka zaka yi haske kuma zaka zamanto abun son a cikin al'umma sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka da imani domin ba wanda ke tashi cikin dare ya tsayu da dare sai wanda yake mai imani babu sannan kuma duk mai tashi cikin dare jama'a ko ya kawo hanyar shiga aljanna Allah ya dakar da mu wani sahabi ya ce manzon Allah annabin Allah nuna min abin da zani da shiga aljanna annabi ya ce masa aljanna kake so yace kware da gaske yace af'imu ta'ama ka ciyar da abinci ka dinga ciyar da abinci a yace afshu salama na farko ku dinga yada sallama ka dinga sallama ku dinga yada sallama ga mutum kawai assalamu alaikum assalamu alaikum mutane da yawa san fa'idar yin salama ba fa wani a ganin kawai sallama wai ni kawata yana salama ga da mutane wata kawa gare ko da tsiya ce kai kida za ka cikin ƙasa ne mutane da ke ɗauka ba kowa ba su ne gaba ga wajen su su taimaka don duk wa'annan abokananka masu manyan shaddodi ba wanda zai gina maka rami ba ko akwai wa'annan da kake ganin ba kowa ba su za su zo suna hawaye suna zubta hawaye su gina rami gare ka gidan da shi ne gidanka duk abin da ka tara ya tsar da manaka ba wata mai babban riga da zai zo ya kwabe ta ce zai gina maka rami babu shi na biyu annabi ce ku dinga ciyar da abinci na uku ce ku dinga yin sallah cikin dare lokacin da mutane suke barci yace tadkhulul jannata bi salamin kun shiga aljanna da aminci to Allah ya datar da mu da wannan aljanna abin da muka faɗa ya zabanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa barika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh